بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين يوم laraba shida ga watan zulkida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha shida ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu shiga darasin fiƙihu a littafin akarabin misali ya ce a salisu ko muna lissafo rukunai ne na aikin haji ya ce a salisu rukuni na uku alhudoro bi arafata kaga in kana karantar da aikin haji ko kana karanta aikin haji ko wani malami ko kuma kowane littafi da usulubin shi kaga shi wannan ya bi usulubin cewa kowane rukuni zai kama wajibai da sunnoni da mustahabbai saboda haka yana gama arkan din sai kaga kusan an gama karatun aikin hajjin gaba daya yace as-salisu na uku al-huduru bi arafata halartan filin arfa lailatan nahari a daren suka in aka ce gobe za soke dabbobi za a yanka to daren yau din nan daga faduwar rana zuwa kafin fuduwan alfijir mutum ya halarci filin arfa walau bil mururi koda da wucewa ne fa koda bai je ya tsaya a cikin filin ba koda ya shiga filin ne ya wuce shikenan ya samu haji amma fa in alima hu wa nawahu in lokacin da ya shiga ya san ya shiga filin arfa kuma wa nawahu ya niyan aikin haji shikenan farali ya sauka aw muguman alaihi kai ko da abun sumarwa ne misali yana sume ne ranar arfa sai aka kashi filin arfan bayan rana ta faɗi kan alfijir yahudu ana shigowa da shi filin arfa wannan kan ba bukatan ma sai yayi niyya ko sai ya sani tun daga halin da yake ciki fi ayi juzin kuma kowane bangare na arfa mutum ya samu ya shiga shi kenan farali ya sauka ya samu rukuni na tsayuwan arfa na aikin haji shi yasa ma za ka ga idan rana ta kusa faduwa ana ta turowa ambulance na asibiti da waye waye da ne kowa ya zo ya halarci filin in dai ka halarta ko ka sani ko baka sani ba in dai hali ne yasa baka sani ba kamar mutum yana sume ko yana cikin wani magagi in dai ya halarci filin shikenan ya samu ainihin tsayuwar arfa wa ajza'a bi ashirin in aqta'u ya isar idan mutum ya yi tsayuwan arfa a ranar goma ga wata amma fa sharaɗin in akhta'u idan kuskurewa suka yi yanzu misali an samu kuskuren lissafi ne wajen ganin watan ainihin zulhijja sai ya zamo ashe tun jiya an ga wata sai aka samu kuskuren ganin sai ainihin yau aka ce an ga wata gobe ɗaya ga wata kaga gobe biyu ne ana lissafi ana lissafi ana lissafi kaga ranar tara ga wata a lissafi ya nuna takwas ga wata ranar goma ga wata sai lissafi ya nuna tara ga wata sai aka je gaba ɗaya aka yi tsayuwan arfa a wannan ranar saboda kuskuren lissafi to ya halatta shi kenan ainihin farali ya sauka a kansu amma fa bi ashiratin din nan kadai idan ya kai ranar sha ɗaya ga wata ba za a karɓi wannan hanzarin ba ko kuma wai kuskure ne yasa aka yi tsayuwan arfa a takwas ga wata wannan duk ba za a karɓa ba kawai wannan ashira ɗin saboda ya zo a nasti cewa wata a kwana 29 in an gan shi gobe ɗaya ga wata in ku aka yi gajimare ko aka yi kaza ya ce ku cika kwanakin watan ya zama talatin to kaga akwai wannan ainihin nastin wanda ya nuna zai yi a yi tsayuwan arfa ranar goma ga wata amma babu dalilin da zai sa a yi ranar takwas ga wata ta ya aka yi har ba a ga watan ba har kuka yadda aka fara lissafi ran takwas ga wata aka yi tsayuwan arfa ko kuma ta yaya aka yi har kuka yi sakaci ya kai sha ɗaya ga wata wannan ba zai ba amma ranar goma ga wata kam tunda in an duba nusus ɗin zai yi ai haka tunda ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lissafin da ya ɗauka a hajin ban kwana zuwa makka da lissafin da ya zo ya samu a makka an samu bambanci ana zuwa makka sai aka bar lissafin da aka ɗauko a madina aka koma lissafin mutanen makka shi ne karɓaɓɓe amma in ya kai takwas ga wata to kaga an yi gaggawa in ya kai sha ɗaya an yi sakaci yawwa shi ne magana kamar ranar tara kamar yaƙi haka eh kamar yaƙi ne ba a samu an tsaya ba zai kamar me yaƙi ko wani yaƙi fitina.
yasa ba a samu an tsaya ba a gaskiya wannan kuma wallahu alam wannan ai kaga ba kuskure akai ba ba kuma mantuwa bane wannan zai zamo ranar tara ga watan tun da an tabbatar da shi ne ranar ka shi ne ranar tsayuwar arfa kwarai kuwa kuma shi ma wannan kuskuren sai idan jama'a gaba ɗaya ne amma wasu ne suka ce su ba su yarda da wannan lissafin ba ba zai yi ba ta shekaran da su a can nasu tara Eh.
ko kuma nan namu goma sosai ma har shi yau ya aiko ya ce a yanka ba A yanka.
ƙwarai da gaske ba ƙwarai wannan shekaran an tambaye shaida eh yana ce shi shi ko yana ganin mutane sau tun da ba ku da alfa a garin ku ya yawwa gure ya har alfa nan kuma yankan ba an ba ku da kwana ku uku yi hakuri a arwa nan ko me a'a ku yi hakuri a yanka ba ku bi sau da tun da Eh.
ku ba ku da alfa a nan haka yace tun da ku ba ku da alfa eh kar ku yanka ku yi hakuri ba da yankan ma an ba ku kwana uku eh in ba ka yanka ba ka yanka gobe ne yayi ba haka ne ya ce in aka ɗauka shi ba da sharaɗi ya ce in kuskurewa aka yi na wannan lissafin na'am wajaba dumaninatun wajibi ne mutum ya samu nutsuwa a filin tsayuwar arfa ko da na ainihin wasu 'yan seconds ne ya zama lokacin da zaka yi niyan tsayuwar arfan ka samu nutsuwa cak ko da kamar iya nutsuwan da ake a ruku'u ko sujada ne na'am kal wuqufi naharan kaman tsayuwan arfa da rana shi ma wajibi ne ba da zawal bayan rana ta yi zawal har zuwa kafin rana ta faɗi wannan tsayuwan shi ma wajibi ne wa sunna kudubatani an sunnanta kuduba guda biyu ba da zawal bayan rana ta yi zawal kafin ayi sallan ainihin azur da la'asar a hada to sunna ne liman ya musu huduba huduban ku abin da za ta kunsa yu'allimuhum bihi ma ma alaihim min almanasiki ila al-ifada abin da kuduban za ta kunsa kenan liman zai sanar da su a cikin wannan kuduba biyun abin da yake kansu na abin da suka fuskanta min almanasiki na ayyukan hajjin ila al-ifada daga yanzu zuwa dawaful ifada tunda ka san an je an yi dawaful ifada a ranar ainihin sallan shi ma ko kuduban da ake yi kuma an je an yi dawaful ifada kaga an yi tahlilul akbar sauran abubuwa gaba ɗaya yayi sauki saboda haka daga yanzu ana kan hatsari ne liman zai sanar da su daga yanzu muna ainihin za mu haɗa sallah to jama'a duk in mun haɗa sallan nan kar kowa ya tabbata a nan tunda nan gurin muna namira ne ba a filin arfa muke ba kowa ya fita kuma ya biya in kamar yanzu ne ma ai akwai hudud kowa liman ya sanar cewa akwai hudud kowa ya tabbatar da ya shiga cikin filin kuma kowa kar ya yarda ya bar filin sai rana ta faɗi sannan bayan faɗuwar rana idan muka tashi kowa ya tabbatar da cewa ya fuskanci musdalifa kar mutum ya je tsaya a cikin filin arfa sai ya shiga cikin filin muzdalifa kuma mun shiga muzdalifan nan za mu haɗa sallan magaruba da sallan isha idan muka haɗa magaruba da isha nan kai kokari ka tsinci tsakuwanka bakwai a wannan gurin idan ka gama ka gama shiryawanka ko kai bacci ko kai kiyamul laili ko me za ka yi dai ya zamo asuba ta same ka a wannan gurin kana yin sallan asuba da duku-duku kar ka tsaya wannan gurin ka kama hanya ka tafi sai ka je mash'aril haram in ka je mash'aril haram ka tsaya a gurin ka yi addu'a ka yi zikiri kar ka bari rana ta hudu ma gari yana wayewa ka kama hanya ka tafi mina kuma kana tafiya mina akwai gurin da ake cewa baɗin muhassar kana zuwa wannan gurin kai sauri ka wuce in kana kan abun hawa ne ko kana da kafa kai sauri ka wuce gurin bai wuce in kai jifa inda jifa zai je faɗa ba kana zuwa mina kar ka saurari tanti ko wani waje direct ka je wajen jifa kuma kai liman ka ga wasu in ka je wajen jifan nan guri uku ne akwai na farko ka wuce akwai na biyu ka wuce in ka je na ukun tsakuwan ka dama ka tanada ka yi jifa jifan nan ka gaya musu ka yi fiye yadda za su yi jifan bismillah allahu akbar ka jefa kuma in ka zo jifan ka tabbatar da fa tsakuwan ka ya je ya taba inda ake bukata idan ka gama kana gamawa in kana da abin yanka ka je ka yanka kana yin yanka ka je ka yi aski kana yin aski sai ka je ka yi dawaful ifada ka yi tahlilul akbar to huduban liman din ya kunshi wa'annan abubuwan gaba daya shine ilal ifada sun ma'azana sannan ya gama wannan huduban sai lima sai ladani yayi kiran sallah wa a, uzina ko sai ayi kiran sallah wa kima a tada iqama badal faragi bayan liman ya gama huduba wa huwa jalisun alal minbar za a yi wannan kiran sallah liman yana zaune akan minbari sannan wa jama'a bainazu ko wa jami'a ne wa jam'un baina zuraini ya koma kan ainihin sunna din wa jam'un baina zuraini hakanan sunna ne hada tsakanin azur da lasar wa qasru ma hakanan yin qasrun su shi ma sunna ne in an zo za a yi sallar azhar da la'asar a hada su sannan kuma a yi kasar kowanne a raka biyu sai dai mutanen garin ainihin arfa su ba a yadda su yi kasar ba hakanan amina ma mutanen garin mina ba a yadda su yi kasar ba kowanne in an zo garin su sauran jama'a za su yi kasar amma su yan garin za su cika sallah wani jibo hukubun bi jabalin rahama an so tsayuwa a jabalin rahama dutsen da manzo Allah ya tsaya a ainihin wajen shi mutawabbi'an an so mutum tsayuwan arfa yayi shi da alwala in dai zai yiwu wa ma'an nasi kuma an so mutum ya yi tsayuwan tare da jama'a wa rukubuhu bihi kuma an so mutum ya hau abin hawan shi ko raƙumi ko doki bihi a tsayuwan arfan fa qiyamun idan mutum bai da abin hawa to ya tsaya a tsaye yafi illa li ta'abin sai domin wahala idan ya tsaya din ya gaji ya gaji to ba laifi dan ya zauna wa du'a'un kuma ana son mutum yayi addu'a a filin arfa wa tabarru'un ya kaskantar da kai wajen addu'a lil gurubi har zuwa faduwar rana daga lokacin da aka hada azur da lasar dama idan ka samu chance din addu'a ne bayan an hada azur da lasar an fito filin arfa ba wai zaman hira za ku yi ko zaman cin gyada ko wani abu ba a'a ya zama kuna ta addu'a kuna ta addu'a ne har rana ta fadi saboda mahaji ne na amsa addu'a kuma addu'an kai da kaskantar da kai da miƙa wuya ga ubangiji shine tadarru'un ka kaskantar da kai shi yasa ma za a ga wasu ma har kuka suke yi musamman in rana ta kusa faduwa za a ga wani kamar ana duka ana kuka ana kaza kaza to kowa yana yin irin yadda abin da yake gani shine guduri da kaskantar da kai tsakanin shi da ubangiji to ana so kai wannan tabarru din tsakaninka da Allah wa sunna jam'ul isha'ini an sunnanta hada magaruba da isha bi muzdalifa a filin muzdalifa an so in an yi tsayuwar arfa rana ta faɗi kar kai magaruban ka arfa sai ka je musdalifa ko ainihin zai kai cikin dare sannan an je can sai a haɗa magaruba da isha dama a aikin hajji akwai abin da ake cewa jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir jam'u taqdim a arfa ake yi ko haɗa magaruba abin azhar da la'asar tun a lokacin azhar mustahabi ne shi a wancan sunna ne shi ko wannan ainihin jam'u ta'khir din mustahabi ne a filin ainihin muzdalifa in an zo sai ai jam'in ko da yake shi ma yake sunna ko shi ma sunna ne ai jam'in azu magaruba da isha bi muzdalifa a nan filin muzdalifa sannan wa qasrun ayi ta a matsayin qasaru shi ma sunna ne illa ahliha kaji ba yace shi ma sai dai mutanen garin muzdalifa wanda suke zaune a wannan garin su ba za su haɗa sallah ba ta ba za su yi ƙasar ba kaminan kamar mutanen garin mina su ma an zo za a yi ƙasar ba za su yi ƙasar ba wa arafata kamar mutanen arfa su ma jiya da aka ce su yi ƙasar din nan ɗazu kenan da aka ce su yi ƙasarun azur da lasar su ma mutanen arfa ba za su yi ƙasar ba ehe in ƙuddimata anha wa in ƙuddimata idan an gabatar da su anha daga muzdalifa amma munan in ya sa mana ko? eh amma mai wudin zai fi kyau tun da kawan sabon magana wa in ƙuddimata can ba mun ce ya yi haƙuri kar ya yi magaruba da isha sai an je muzdalifa ba to wa in ƙuddimata idan an gabatar da su an ha daga musdalifa ma'ana kan ya zo musdalifa da lokacin ishayi sai gaggawa ya yi magaruban shi ya ishayi shi kan ya zo musdalifa to u'i da ta haka ne a adamu ma ya sake su biha a musdalifa ɗin can ba ya yi magaruba da isha a wani guri kan ya zo musdalifa ba to bayan ya zo musdalifan ya sake su saboda ya samu wannan sunan illar ma'azura sai dai mai uzuri shi mai uzurin da ainihin yake da uzurin da ba zai samu zuwa muzdalifa da wuri ba fa ba da shafaki bayan ainihin shafaki ya buya zai hada magaruba da ishe shi fi ayi mahallin a ko fi ayi mahallin a kowane guri ya samu kanshi in wa kafa ma al-imami in ya samu tsayuwan arfan tare da imam sannan uzuri ya hana shi zuwa muzdalifa to ko in je shafaki ya buya a duk inda yake sai ya hada azur da magaruba da ishe shi wa'illa idan kuma bai samu tsayuwan arfan tare da imam ba, irin wanda ya jinkiri ne cikin dare ma tukune zo filin arfan, to fa kullum yi wakaci wannan a kowanne zai yi a lokacinsa ne. Rana tana faduwa ya yi magaruban shi, shafaƙi na ɓuya ya yi ishen shi babu zancen jam'i tun da bai samu tsayuwan arfa tare da imam ba. wajaba nuzuluhu biha hakanan wajibi ne saukan shi a muzdalifa kwanan muzdalifa ba wajibi bane amma tsayuwa a muzdalifa wajibi ne idan aka zo muzdalifa wajibi ne mutum ya tsaya ya sauka a gurin ba at least dai ya samu yayi ainihin magaruba da ishen nan a gurin kuma ya dan huta sannan ya tashi ya ci gaba zamu ce ya sauke wannan wajibi wani jiba bayatuhu an so ya kwana a muzdalifa wartihaluhu ba da salati subi bi galasin kuma an so mutum ya maraice ya tashi ya bar wannan gurin ba da salati subi bayan an yi sallar asuba bi galasin da jijjifi ma'ana ana so in ka zo muzdalifa kar ka wuce ka kwana idan ka kwanan kuma ba a so gari ya waye ma a gurin duku duku daga an yi salatu ana yin sallah asuba ka bar gurin in ka bari na za ka wa qufu bil mash'aril haram an so mutum ya tsaya a mash'aril haram akwai gurin da ake cewa mash'aril haram wanda shine iyaka tsakanin mina da muzdalifa in ka kule muzdalifa kan ka shiga mina a wannan gurin to an so mutum ya zo wannan gurin ya tsaya yayi addu'a mustaqbilan yana mai fuskantar alqibla lid du'a'i domin addu'a was sana'i da yabo ga ubangiji lil isfari har zuwa wayewan gari ka san aikin haji abu ne wanda tun a zamanin jahiliya ana yi to tsayuwan wannan mash'aril haram din tun wancan lokacin suna yi amma wancan lokacin ba sa barin gurin sai rana ta hudu har ma za ka ji suna cewa wai ashirik sabir akwai wani dutse da ake cewa sabir yana kusa da ainihin mash'aril haram din to a jikin dutsen in rana tana kudowa ana ganin ta a jikin dutsen ne wai a jahiliya sai ka ji suna tsaye kowa yana gaggawan rana ta fito ya bar gurin sai ka ji suna cewa ashirik sabir ma'ana sabir wal qamar mutafi to sai Allah ya ce to a saba musu kan ranar ta fito a bar gurin yawwa shine yace lil isfari har zuwa wayewan gari gari yana wayewa kan rana ta fito sai a yi gaba wa isra'un bi badin muhassar kuma ana so mutum yayi sauri bi badin muhassar in yazo gurin da ake cewa badin muhassar ya wuce saboda guri ne wanda aka halaka wasu al'umma wa ramyul aqabata kuma ana son mutum ya zo ya jefi aqaba hina usuli yayin saduwan shi jifan aqaba din wajibi ne amma kana zuwa mina karka tsaya kai komai sai ka je kai jifa wannan sadar da jifa da zuwa minan shine mustahabin wa in rakiban ko mutum yana kan abin hawa ne kare ya ce bari ya sauka sai ya ji ya daure je jifan yana kan abin hawa wa mashiyuhu fi gairiha kuma ana so mutum ya tafi da kafa fi gairiha cikin wani akaba in dai sauran jifan da zaka yi na kwana uku nan duk ba a so ka tafi da abin hawa an fi so ka tafi da kafa wa halla biha gairu nisa'in wa saidin banda mata banda farauta sauran abubuwan gaba ɗin sun halatta da zaran mutum yayi ainihin jifa kana yin jifa kayi tahlilul asgar wa kuriha ɗibu amma an karanta sa turare kafin mutum ya je dawa ful ifada wa takbiru ma kulli asatin kuma ana son mutum yayi kabbara tare da kowane tsakuwa duk tsakuwa an ka dauka kan ka jefa ana so kai kabbara Allahu akbar sannan ka jefa wa tatabuha kuma ana son bibiyar da yake yi a jere kar kana jifan ko kuna hira ko kana cin wani gyada ko ka tsaya ka dan huta ka ci gaba a an fi so in ka fara kai a jere har ka gaba Uh, wa zabuhun saboda kasan akwai bambancin tsakanin tatabu da ainihin uh, uh, da ainihin tartib shi tartib wajibi ne ma'anan tartib sai kayi na farko kayi na biyu kayi na uku tatabu kuma shi kanshi wanda zaka je fan ka yi shi a jere wannan tatabu din mustahabi ne amma tartib kuma wajibi ne sai ka fara yin na farko kayi na biyu sannan kayi na uku musamman a jifan da ake guda uku ne wace ta bu'uha ko? Wallaƙaɗuha ne, wallaƙaɗuha da tsinto tsakuwa, kar sai an zo don jifan, wallahi barista ni ban tsinci a ina ake samu, to gashi nan ɗabi ko a nan a'a. Ka tsinto tsakuwan ka tun a can ka zo da shi wannan tsintan shi ma ainihin mustahabi ne ya zamo tsinto tsakuwan kai ka zo ba wani ne ya taimaka ma ko kuma a wannan filin an yi jifa ka ɗebi yau masu jifan kai ma ka jefa ba wa zabuhun wa zabun haka nan da yanka wa halkun da aski duk ana so ka yi su kabla zawali kafin rana ta yi zawal kafin rana ta yi zawal ana so ka gama jifa ka je ka yi yanka ka yi aski wa ta'khiruhu an zabihi kuma ana so mutum ya jinkirta askin an zabihi daga yanka kar ya fara yin aski sai ya yi yanka wata kasiru kuma ana so mutum ya yi a wata kasiru mujizin sai sai shi ma ya isar ma'ana aski ba sai kai gaba ɗaya ba in kai askin babin ma yayi wa huwa lil mar'ati shi ko sai sai lil mar'ati ga mace shi ake so ma ba a yadda mace ta aske gashin ta gaba ɗaya ba in ta zo ta akuzu min jami'i sha'riha na hawal ulmula ita mace za ta riƙi ko kuma za ta yanke kwatankwacin kamar gaban ɗan yatsa a gashinta gaba ɗaya za ta yi tsifa sai ta haɗa gashin kanta gaba ɗaya sai a yanke gwargwadon kamar gaban ɗan yatsa shi kenan ta gama walin rajuli shi ko in namiji ne ba zai kwalba zai sai sai eh wa- walil- warrajuli ko to haka ne warrajuli shin ba ce walil mar'ati ba to shi sai sai ga mace shine za ta yanke iya gurgudan gaban dan yatsa ba to warrajuli idan kuma namiji ne min qurbi asalihi an yadda ya saisayin amma ya kai har kusan asalin kan a yi mara irin saisayin da masu yan zamani suke cewa skin din nan kaje ka zauna a gaban mai aski ka ce kamun aski skin ma'anan skin sai an taɓo fata wala ya yi aski wata aski wani to shi ne kurbu asali a taɓo fatan jikinka wa ajzahu al-akhdhu min al-adraf amma fa shi din ma idan yanke gefun yayi ma'ana bai kai kurbu asali din ba shi ma kawai aka yanke mar sama sama shi ma yayi amma la halqul ba'abi banda aske wani bangare wannan bai yi ba irin yadda za ga suna yi wai sai a dan yanke ba ya fi yafi bai yi ba dole sai an yanke duk gashin kowanne sai an taba shi amma a aske wani waje a bar wani wuri wannan bai yi ba mu tsaya nan arrajo a dawafuku
ba tare da wata hanyar shi ne sauka a wannan ɗin ba shi ne sauka muzdalifa